الله الرحمن الرحيم وصلى الله على فاتح الهاتم ورؤوس رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه حكم قدر المجرزين باب صلاة الجماعة والإمامة باب بيان صلاة الجمع لكم بيان أكلمنش عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما an kafa ga abdullahi dan umar allah shaidu da shi da babansa annabi rasulullahi sallama cewa manzon allah sallama kali ya ce salatul jama'a ce sallah cikin jam'i abdul min salatul fajr ta fi sallar mutum guda shi kadai da saba'in wa ishirin daraja bisa ga linki daraja ashirin da bakwai muttafaqun alai walau ma an abi hurairah radiyallahu anhu hakanan da ruwayar abu hurairah cewa shi ya kawo da lafazin da hamsu da ashirin na juz'a wato ta fi kashi ashirin da biyar ta sallam wanda ya salla shi kaɗai to kaza buhari hakan buhari ya rawace shi an abi sa'idi a ruwa abi sa'id wa ce daraja wato ya zo da lafazin daraja wato bi ashirin daraja na'am wato su daraja ashirin da biyar sama da daraja ashirin da biyar yace wa an abi hurrat radiyallahu anhu anna rasulullah sallama an karbo daga abi hurrat ta cewa manzon Allah sallama ya ce wallazi nafsi bi yadihi na rantsi da wanda raina yake hannunsa laqad hammamtu lalle nayi nufi nayi nufin an an amara bi hadabi in umurni a zo da damman itace ya hada dibu kuma a yi itacen a hada damman din sun amara bi salati sai in umurni da a yi sallah fayi uzani laha sai a yi izini a kiran sallah gare ta sun ma'amar rajulan sai umarci wani mutum kamar irin abubakar siddiqu sai umarci shi kamar irin sai na abubakar siddiqu fai ummin nasu sai ya umarci mutane ya wato limanci mutane limancin sallah sun ma'uhallifu ila rijalin la shadunan salata sai in je gidajen mutanen nan da ba su zuwa su yi sallah cikin jam'i sun ma fa'araka fa'araku alaihim buyutahum sai in kona gidajensu wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda rai na yake hannunsa law ya alamu ahaduhum da ɗayansu wannan da bai zuwa ya sallah tare da mutane annahu yajidu arqan saminan wato da zai samu wato kashi mai tsoka tare da wato ainihin tsokar kashi mai nama wato a tare da zuwansa masallaci ko kuma wurin da jama'a za su taru su sallah ya ce au kuma mirmatai ne ko ko a zamanin shi da zai samu wani haƙarƙari na wato haƙarƙari guda biyu na cinya kenan nama da zai same su a wurin da ake taruwa a sallar cikin jam'i ya ce da ya san zai same su shine mirmatai ne hasanatai ne masu kyau duta ya zo wannan wurin da ake taruwa a sallar cikin jam'i din nan manzo Allah ce la shahadatu sha'i da ya halarci sallar nan ta isha'i ko kuma da halarci salloli dai na cikin jam'i da ake yi inda mutane suke taruwa su yi wannan jam'i din wato wannan irin lafazi irin na zamani yanzu a wannan lokaci misali inda mutane suna tsammanin suna samun kuɗi inda ake taruwa a yi jam'i da mutum bai sallah shi kaɗai ba da ya zo inda ake jam'i da sai a yi sallah cikin jam'i tare shi mutafakun alaihi wa lafzu lil buhari a lafazi na buhari wa an radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga gare sa har yanzu dai mai ruwayar Allah shi gare shi shi Imam Buhari shi Imam Abu Hurairah cewa manzo Allah sallama shi asqala salata ala al-munafiqi mafi nauyin sallah ga munafiki salatul isha'i sallar isha'i wa salatul fajr da sallar fajr sallar subhan walau ya alamuna ma fihi ma da sun san abin da a cikin na falalar sallar isha'i da subahin la atahuma la sun zo wutun cikin sallar cikin jam'in nan walau habwan ko da jan gindi ne muttafaqun alayhi an ga mukan sauna hadisi وأنه قال دقريس عن أبو هريرة قال شيء أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى ونمتم مكاه يا زور من زان الله سلمة وقالت يا رسول الله يا من زان الله إنه يتيك توا إنه ليس لي قائد توا نيدا يا رسول الله بند من جاغورنا وتمي من جاغور ميرك إني كان مسلاتي وليس لي قائد يقعدني إلى مسجد بند من جاغورنا كان زاك مسلاتي fara hasa lahu sai manzo Allah ya mishi rangume da yaje sallah cikin gidansa ma walla bayan mutum ya juya baya wa da'ahu sai manzo Allah ya kira wannan mutumin wa qala sai ce masa hal tasma'u nada'an shin kana jin kiran sallah kana jin kiran sallah inda ake taruwa a sallah din yace masa har tasma'u na da'a ya ce eh bi salati ya ce kala na'am ya ce kala ba a jib to ka karɓa kiran kada ka zo ka karɓa kiran rawahu muslim muslim ya rubuce shi wa an ibni abbas an annabi sallama daga ibn abbas Allah shi shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sami annada'a wanda duk ya ji kiran sallah falam ya ati bai zo ga wurin sallah din min fala sallatu lahu babu fala sallatu lahu illa bin uzun to babu ba shi da ba shi da sallah sai sai idan da uzuri wato sun ya kasance ba shi da lafiya ko dalilin makamanta hakan ga in ya kasance wuri guda masallaci guda ne wanda ake sallah sai wannan wurin kawai ake taro a sallah to idan aka yi kiran sallah wannan wuri to ya zama dole ya je ne amma idan a koren da kuma ke sallah daban jama'a sukan taru su sallah to wannan shine dai bukatar a taru a jam'i shine abin da manzo Allah ke nuna rawahu ibn majah a ruwayat ibn majah wa daru kudin da kudin wa ibn hibban ibn hibbana wal hakim da hakim bisru wa tuna da su tuna da hu sai dai sunan sa Allah ya sharbi muslimi wato muslimi ne bisa ga sharadi na muslimi ne suke amfani da shi lakin raja ba'alahum waqafahu sai dai sashin masu ruwa hadisin ce hadisin wai وقف هنا ويا حديث متن غدا روچه wato ba samu ruwaya ta riya ba wani yazid bin aswad in ka bude da yazid bin aswad annahu cewa sallama a rasulullah ta ya sallata da manzo Allah sallama salatu subhi sallat subahin falamma salla rasul sallama inda manzo Allah sallama sallat subahin idza huwa rabbi rajulaini sai ga wasu mutane zanne guda biyu cikin masallaci lam yusallaya ba su sallata da manzo Allah sallama ba fada'a bihi ma sai manzo Allah ya kira su ji'a bihim sai aka zo da su sai sabai suka je suka taho da su ba tar'udu fara'isuhuma kafadan su suna makarkata saboda jin tsoro sabai sun kamo su sun kawo tsoron manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum sai manzon Allah ce musu su bi ma mana'akuma an tusallaya ma'ana me yasa ba ku sallah tare da mu ba qala sai suka ce zuwan nan sahabban qad sallaina fi rihalina ai mun sallah tun gida tun kafin mu zo masallaci mu riga mun sallah ne قال سمع ذلك تو فلا تفعل كركو ساكي aikata tungal idza sallaitu ma fi rahalikuma idan kun yi sallar ku ta farilla can gidajen ku thumma adraktum al imam sai kuka zo masallaci ku iski liman walam yusalla bai salla ba to fali sallama abu ku salla tare shi ku bi shi mana fa inna halakum an nafilatun kaga ga kuka tare liman ta zan muku nafila wacce da kuka ta zan farilla domin wacce da kuka ware ita daga ta zan farilla ku daga kun ɗauke farillar waka kuma da za ku fitar liman ta zama muku nafila ce na to shi ne wato da mutum ya sallah gidansa sai zai su kuma ana jam'i to zai iya bin jam'in sai zama samu nafila ta wannan jam'i na in sai garga har wannan sahabban sun zo su manzo Allah sallama ya ce musu sun bi shi nafila suka yi wacce a farilla kaga tabbas sai nan dai sallar mutum guda ba a ce ba ku tafi kenan eh ba za a ce ba ku tafi ba ku ba ku da matsalar sai a'a babu sallah ku tunda kun yi sallah ku kadai cikin gidajen ku babu ta ko ba haka bane wannan hadisi hadisi ne mai kyau tirmidhi ya ya ya ya tsale wasu na na islam rawu ahmadu wa lafzu lahu lafzi sane shi ahmadu wa salasatu da kuma mutane uku wato ibn wato ainihin tirmidhi ya roce shi abu dawud da nasa'i su roce shi wasu ibn hibana ibn bana ya inganta shi wa tirmidhi tirmidhi ma ya inganta wannan hadisi wa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abi hurairah Allah shi da shi ya kale ce wasalam kala rasulullah sallama cewa manzo Allah sallama ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutimma bihi lalle shi liman an sanya shi a danga koyi da shi ne bai za ka bara idan yi kabbara fa kabbara to kai kabbara na'am bai za ka bara fa kabbaru idan yi kabbara ko kabbara wala to kabbaru hatta ya kabbaru amma kada kai kabbara har sai ya kabbara wa za raka'a fa arka'u idan yayi ruku'i to kai ruku'i wala tarka'u hatta yarka'a kada ku yi ruku'i har sai ya ruku'i وإذا قال سمع الله لمن حمده بيت سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد سكت ربنا ولك الحمد وإذا سجد إذن يسجد سجد إن يسجد سكت سكرة فالزلوا إذن سجد فالزلوا سكت سجدة ولا سجدوا حتى يسجدوا سكت سجدة حتى يسجدوا وإذا صلى قائما إذن صلى أيه فصلى قياما سكت صلى أيه وإذا صلى قائدا إذن يصلى أزونه فصلوا qu'udan ajma'ina to sai ku sallah gaba ɗayan ku a zaune ku yi zaune rawahu abu dawuda abu dawuda ya fitar da shi ya rawace shi wa haza lafzuhu wannan lafazin abu dawuda ne wa asluhu fi sahihaini amma asalin wato hadisin za ka samu can cikin sahihaini wato hadisin buhari da muslim wa nabi sa'id al-hudri radiyallahu anhu an karbo daga abi sa'id al-hudri Allah da shi ce anna rasul sallama shi manzon Allah sallama ra'a fi ashabihi ya baya wato ya ga sabon sa an je sallar sai suka dan ja baya kamar ba su sun su kusanci manzon Allah saboda girmamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am fa qala sun da ta taqaddimi ku gabato ku gabato kusa kusa gare ni fa atimmu bi sai ku dinga ku dinga ganin kuna koyi da ni sosai wale ya atamma bikum man ba'dakum sai wanda suke bayan ku suku su koyi da kuwa wa musulun musulmi ya rubuce su wa an zaid bin sabit radiyallahu anhu an karbo daga zaid bin sabit Allah ya dirshi kala ce a tajar rasul sallama hujratan muhassafa muhassafatu manzala sallama yayi wani dan daki na bukka ya wani dan daki a tajar rasul sallama hujratan manzala wani dan daki na bukka muhassafatun da tabarma ya dallun aka ya rufe shi aka yi wannan daki fasalla fiha sai manzo Allah yayi sallah cikin sa wato cikin dare ne manzo Allah sallama ta sabban sa wani wata rana sai ya dan yi rumfa da wato tabarmin sa da shimfidin da suke sai azaye rumfa sai shige domin yana so ya sallah wato in sallah tana sallah ce baya so yayi tare da mutane ko kuma baya so yayi a wajen da mutane suke gani ya sun yi shi kadai shi yasa ya kebance wannan wuri sai jina wannan nafilar tasa fasal lafiya sai manzo Allah je dinga sallar nafilar ta dare cikin wannan wannan bukata sa tajabba'u ilayhi rijalun sahabbai suka ta neman manzo Allah ba san da yake ba sai aka gano yana cikin wata buka yana sallah ne sai wasu sashen daga cikin mutanen sabon manzo sallama suka je suka laɓe suna koyi da manzo Allah sallama a cikin wannan lokacin waja'u wa salluna bi salati suka zo suka dinga sallah tare da manzo Allah sallama alhadisin ka karanta cikin hadisin wato suka suna koyi da manzo Allah sallama a cikin wannan lokacin nan tilmamun hadisin ɗinsa suna koyi da manzo Allah sallama karshe dai manzo Allah ya ce musu ai ita sallar nafila mafi alfirin tun mutum ne cikin gidansa face sai in sallar farilla ce wannan to shine za a je a yi cikin jami'i to wannan shine yasa na'am isbafi a cikin karshen dai hadisin akwai magana da manzo Allah yake sai ya faɗa masa abansa abdul salatil mar'i wato mafi fice sallar mutum fil baiti cikin gidansa mafi fice sallar mutum cikin gidansa illa maktubatun sai dai in farilla ce amma duk sallah ka sani duk wata sallah da ka sani in dai ba sallah farla ba to mafificinta mafificin daraja ta cikin gidan mutum ya je cikin gida ne na mutafaqu alai wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu radiyallahu anhuma an karbo da jabir bin abdullah Allah da shi da baban sa kala ce sallamu azu bi asha bi ashabihi isha'a wa tadawwala alaihim imamu ma'az bin jabal ya kasance yana sallah tare manzo Allah sallama ta isha'i sai ya je can kaga yayi farilla kenan wato sai ya je can tare da wato ainihin unguwarsu ya sahabban sa amma abutan sai je ba su sallah isha'i a wannan shi manzo Allah ba shi wannan dama wannan hususiya ta ta Mu'adh bin Jabal kadai manzo Allah ke bishe da wannan ko ba kowane sahabi sun sabbai sai aka ta wannan ba in ba Mu'adh ba wannan ya tabbatar da hususiya ce aka ba shi ya sallatar manzo Allah sai je can kuma yayi wato ya ba su sallah to wannan to sai ya kasance fata da wala alaihi yana tsawaita musu surori wajen sallah fa qala nabi sallama sai manzo Allah sallama ya samu labarin abin da yake yi sai manzo Allah ya ce mishi atrudu an takunu an takunu ya mu'az fitanan ya kai mu'az kana nufin ka zama fitina ga mutane ne wato manzo Allah baya so ana tsawata mutane sallah ne idza ammamtun nasa idan zaka limanci ga mutane fa aqrahu bi shamsi wa duhaha ka dinga karanta musu kwatan kwatin wa shamsu wa duhaha inji manzo Allah sallama ka ji ya karanta surori guntaye wa shamsuha musabbi ismi rabbikal a'la ko kuma sabbi ismi rabbikal a'la wa ikra bismi rabbika ko karanta musu ikra bismi rabbika makamantan su da wallaili iza ya gasha ko kuma irin wallaili iza ya gasha waɗannan su ne abin da ya kamata mutum ya karanta ya sauka mutane muttafaqu alaihi wa lafzul muslimin amma lafazin wannan na musulmi ne wa an aisha radiyallahu anha an karɓo daga nana aisha Allah da ta fi kisatu salatin rasul ma can cikin kissar nan ta sallar manzon Allah sallama bin nasin tare da mutane huwa marulin a lokacin manzon Allah yana rashin lafiya wato ta an gunto wannan kisar wannan hadisin an gunto shi cikin wannan kisar da manzo Allah ya rasa lafiya sai ya sallah tare da mutane lokaci yana cikin ɗaki sai ya sallah da mutane alhali suna masallaci qala tace ibn Aisha fa ja'at hatta jalasa an yasadi Abubakar lokacin sai shi Abubakar su duke to nan wato wajen a wajen kusa da hagun wajen kusa da hagun manzon Allah sallama ya zo daidai wajen misali wajen hagun manzon Allah sallama fakana sallabin nasu jalisan a lokacin shi manzo Allah yana sallah ne da mutane a zune wa abubakar to na wa abubakar ka'iman abubakar shi ko yana tsaye don a dangane sun da dama can na cikin kaga manzo Allah na zanne su ko suna nan sai za abubakar su duk ne ya aiki mutane na gani na wa abubakar ka'iman ya qa'adu abubakar su salatu nabi sallama abubakar su duka yana koyi da sallan manzo Allah sallama wa yaka adun nasu bi salatu abubakar su ko mutane suna koyi da wa suna koyi da ainihin wato ainihin abubakar su duku wato su da dorar taga daidai wajen taga ta fahimta ko su zo daidai nan yana koyi da manzon Allah sallama ba can cikin ɗakin daidai wajen agunin misali daidai taga ne aka ce ta kofar duk ba cikin ɗaki shiga ba mutane su ko suna gani nan ne aka yi limanci aka yi ladanci nan ne asalin ladanci a duniya aka fara sai ya kabbara kabbara amma da Allah sai ya yi wannan shine tabbata asalin da aka samu ladanci a duniya kuma bayan wuce ba a samu wato manzo Allah bayan da ya samu lafiya bai tsawatar ba ko kuma bai ce a'a bayan na samu lafiya kada a ci gaba da wannan manzo Allah bai hana ba saboda ba sai ya hana a duniya ka ko ka ce wai misali ai manzo Allah lokacin ba shi lafiya ne eh to an ji ba shi lafiya amma tunda abun ya faru dama ai akwai siyaki wato da ayoyi da hadisan manzo Allah sallama suna da siyaki suna muwaƙi din su menene siyaki dalilin abun kaza mawqu muwaƙi shine wato inda abun ya faru to wannan to akwai siyaki siyaki dalilin da abun ya faru kuma ba a samu wani abu ya zo ya shafe wato kamar a samu magana manzo ce a'a baya yace bayan na misali baya na kar a cigaba da wannan ko ko a ce lokacin manzo Allah ya warke kar a sake cigaba da wannan kuma aka cigaba da yi shi yasa a Madina da da Makka dukkanin su suna yin wannan ladanci ba ba wai abin da yake bako ne ba kuma imam malik ya ce abin da su ce nan a madina suna yi gaba daya duk da misali haka san duk abin da mutanen madina suka taru a kansa to wannan ka san abu ne mai kyau ba zai yi saba manzon Allah sallama ba to wannan kenan kaga mutuna suka galalanci to wani ra'ayi na shi kawai ne yake kokarin amma ba wai don yana kokarin yada addinin Allah ko kuma tabbatar da wani wani wani manhaji na addini wanda ya inganta ba na'am ya mutu ko alai yace na'am قائما يقعد أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقعد الناس بصلاة أبو بكر متفق عليه وأن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واتو أنكر ودقى أبي الله كتر شيء دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أم أهدكم الناس إذا أنكم زي لي من سيجمتاني جمع زن الله صلى الله عليه وسلم يسني yake cewa fali haƙaƙa ya sauƙaƙa mutane fa inna fihim kabirin daga cikin su akwai ƙananan yara wai kabirin akwai babban mutane sun tsufa tsarki kenan wazir hajjata akwai mabukaci ne kashi na damun shi ko kuma misali a ayyana wata bukata tattara tana nan tada mishi na'am wai za salla wa hadahu idan mutum sallah shi kadai inda manzo Allah sallama fali salla kaifa sha'a ta salla bai daga dama in ya ga dama ya saki alqur'ani ba komi muttafiqu alayhi wa an amri bin salamata qalati a qala qala abi babana yace ni ji'tukum min inda nabi sallama a lokacin yace na zo muku inda mafi gaskiyar zance wanda shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mafi gaskiyar zance inda eh inda nabi sallama haqqan wato mafi gaskiyar zance wato shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam fa qala yace idza hadartu salata falyu'azzan ahadukum idan lokacin sallah ya halarto to ku yi kiran sallah dan ku yi kiran sallah cikin mutanen da Allah ka kamata irin wurin ga inda sun samu na a ce inda za a jan'i lokacin sallah a ce an kiran sallah to Allah ya ba mu iko da za a yi samu lokacin da za a yi falyu'azzanu ahadukum waliyummu aktharukum qur'ana wannan yafi ku sanin qur'ani cikin ku sai limanci yayi muku limanci qala sai manzo Allah ke cewa fa nazaru qala sai shi ai wanda wannan shi babana ce ka gane ko da ma shi amuri bin salamata ne amuri bin salamata ne yake bada wannan hadisin yace baban shi yake faɗi sun zo wurin manzo Allah sallama yace in lokacin sallah ya zo sai manzo Allah ke musu kamar sun zo ziyarar manzo Allah sai manzo Allah musu wannan yace to in kuka je lokacin sallah zo muku to ɗayan ku yi kiran sallah idan daga cikin ku wannan ku sanin qur'ani sai ya muku sallah ya muku limanci to anan kala sai ce fa nazara falam yakun ahadan akthar minna qur'ana sai suka duba su tsakin fa tsakin na unguwar su yace suka duba cikin cikin wannan duk annan wannan unguwar babu wanda kan sanin qur'ani a lokacin shi fa amr ibn salamata yana karamin yaro yana saurayi ne faqaddimuni sai suka gabatar da ni a matsayin limami wa anna ibn sitta aw sab'u sinina a lokacin na dan shekara shida ko dan shekara bakwai rawahu buhari wa abu daud wani kaga wannan to lalura ce kenan uzuri na ya kawo kana saboda ni ya fi san alqur'ani kiyasa yanzu kada wani ya dauko wannan riki wannan rishi to yaro ya inganta ya yi limanci dan shekara bakwai dan makamanta haka a'a dalili a ko tsohon da ya fi shi to ba sa shi sai ya kasance a nan unguwar gaba ki yanzu ko yana da wuya a ce a rasa wannan a lokacin addinin sabo ne mutane wato ainihin wato abin bai abin gaba ba a samu addini yadda ake tunani ya ɗabbaƙa yadda ake tunani sun sai haka nan da abu ya daɗe ya yi yaduwa sosai وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول سلمة فمزا سلمة ياتي لأم القوم والذي زموا شقب متاني أقرأهم لكتاب الله تعالى wanda ya fi sanin littafin Allah shi ne zama shugabansu yanzu ko wanda ya fi ka sanin digiri da diploma ko ya yi ka dattarin to shi ne shugaban mutane amma ba wai Qur'ani ba Allah shirya da mu subhanallah to wannan shi ka ga ta shiga sakan da muke shiga da a ce mun bi ibnu manzon Allah sallama ya ajiye mu da lafazin manzon Allah da yadda manzo Allah ya azama mu bi tafarkinsa wala da mu huta lafiya fa in kanu fi qira'atin sawa'a idan ya kasance wanda ya kamata shugabanci mutane sun yi daidaita a wajen sanin alqur'ani to yanzu ya za a yi fa'alamuhum bis sunna sai a duba cikin sunna sun sunna hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa in kanu sunnatu sawa'a in ya kasance ga su sun san qur'ani daidai kuma sun san sunna daidai kida ce ka harta hadisi dubu na harta hadisi dubu na san qur'ani da ka san qur'ani ka san qur'ani ka fahimta to sai a duba wani bambanci tsakanin ku ka gane ko bai faka da mun hijira to in lokacin zamanin sahabban manzon sallama ne cikin su wato ba manzon Allah kenan yanzu sai a duba yanzu wanne wanne ya fara riga hijira idan ka riga ni hijira to muna da Qur'ani muna da sanin hadisi kai da ka san hadisi 50 in ka san lokacin su ba sanin ba wanda ma san hadisi sosai gaba daya ruwa wanda ya kuwa sanin hadisi ne Abu Hurairah dukkanin su hadisi dubu biyar na ka samu hadisi dubu biyar ne dimin shi ne Amr bin Asim shi ke da hadisi 750 wanda samu wurin manzan Allah salama wanda yake bi masa na uku shine Abdullahi bin Umar kadiba gani haka ne babban wanda ya kowa ruwa hadisi shine Abu Huraira shi ke da hadisi 5000 to kaga misali to kaga hadisan a kuntu misali kaga ina Abu Huraira kaga an ya tsere masa da sanin hadisi to yanzu sai a duba cikin Abu Huraira shi da misali ki da misali inda ita batun Abu Huraira misali sai a dauki wani sahabi ki da wancan ya rasu hadisi biyar ni na shi hadisi biyar sannan na san Qur'ani ka san Qur'ani yanzu sai a duba cikin sabon nan wani ne fara riga hijira shi sai a sashi limanci haka za a yi ka gane fa in ka nufi hijiratin sawa in ya zama to daidai tare suka hijira kenan to yanzu ne za a yi fa kada musulman to sai a duba wanda ya riga ya shiga musulunci wanda ya riga ya shiga musulunci sai zan shine liman jagora wasu ruwati wata ruwa a sunna wanda ya riga shekaru shekaru in ya girma maka zan shekaru sai a gabatar da shi kawai wala yi umarnin rajulun rajulun fi sultani kada wani mutum ya limancin wani mutum a cikin masarauta ta sai da izinin shi mai garin ko kuma mai mulkin wato a masarauta ta sai da izinin sai ce shi wani ya sa limanci ka gane na saboda shi mai gari shi aliman mai gari shi aliman eh to sai da izinin sa ka gane kada ya zo musan ko saboda ilimin ko saboda a cikin kana ganin kana ilimin ka zo ɗaya ka tsaye ka ce dole dole kai za ka zama limami a sai da izinin mai gari saboda shi an adadin nan fala ya kawo da filibaiti ala takamirihi kada mutum ya zauna ala takamiri bisa ga shimfiɗar mutum fi baiti cikin gidansa wato ka zo ɗai kana bako da ke an shi tsawar ma ɗaya ba a ce ka zauna ba ɗai sai ka zo ɗai ka zauna ka shimfiɗa ce a kada ka yi haka nan illa bi izini sai da izini ya ce bismillah bismillah eh ba a haka nan ba a zuwa ɗaya a zo ana ko wada abokinka ne eh kada ka yi haka nan kai musulunci abu ne mai kyau rahon musulunci ولابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه آه ابن ماجه حديث ابن إبانة من حديث جابر رضي الله عنه آه كن من حديث جابر رضي الله عنه يتي ولا تؤمن امرأة رجل عربيا ولا تؤمن امرأة رجلا كره وتم تتيلي منشي قولي نمجي كتا هي شي علمي إيه كتا هي شي علمي إيه هكذا ولا ولا تؤمن عربيا مهاجرا كره وني بلاربن قويه ya zo ya yi limanci ga wani muhajiri wato sahabin da zama muhajiri ne kada wani balarabe ka gane ko wanda ba muhajiri misali ya zo daga ƙauye ya yi limanci ga muhajiri ka gane ko na wala fajirin mu'minu haka nan kada wani fajiri ko da yana musulmi amma ana samun fajiri shi fajirci wani ɗabi'a ta laifi mutum na da wani ɗabi'a ta laifi to kada ya limanci ga mumini mumini cancanta limanci gare ta wasu na da wahi sai da yanzu da hadisin dai a cikin isayensa akwai rauni gare sa wa an anas radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi qala rusu safufakum ku da sahun ku inji manzon Allah yace wa qarbu baina baina ha ku kusanta tsakanin wato jikinku wa hazul bil anaqi wa hazul bil anaqi ku daidaita tsakanin kusa ga wuyan ku wato wuyan ku daidaita juna kusa da juna rawahu abu dawud wa nisa'i wa sahawi ibn hibbana وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي hairu safufu rajulun awwaluha mafi alherin sahu na maza wato sahun harko wa sharruha ahiruha mafi sharrin sahu na maza na can ƙarshe wa hairu safufin nisa'i ahiruha mafi kyawu mafi alherin sahu ga mata in su matan sun zo suna bin sallar tare da maza to na ƙarshen sahun ƙarshe na mata shine mafi alheri saboda su ba su ganin maza wa sharruha awwaluha mafi sharrin mafi sharrin sahu na mata wanda ka bin sallah tare da mata maza to na farkon sahun farkon to shine mafi sharri rawa muslimu muslim ya ruwace shi wa an ibnu abbas radiyallahu anhu an kazo ga ibnu abbas Allah shi da shi kala ce sallaitu ma ar-rasulullahi sallama na yi sallah tare da manzon sallama zata lailatin wani dare wato shi Anas bin Malik yace wata ran na yi sallah a wani ibnu abbas wato Abdullah ibn Abbas kenan yace na sallah wani dare tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zata laila a wani dare yace fa qumtu an yasarihi sai na zo dai wato an yasarihi a sai na zo dai wato an yasari manzon Allah sallallahu alaihi an yasarihi nake fa qumtu an yasarihi fa aga rasul sallama bi ra'si min wara'il fa ja'alani an yaminihi sai manzon Allah sallama ya kamo ni ya mai da ni wajen damansa wato nan ya komo ya tsaya lokacin shi Abdullahi bin Abbas sai zo daidai wajen hagun manzon Allah tsaya bai zo daman shi ba sai manzo Allah ya kamo kaina ce ko a haza bar'asi sai ya kamo kaina wara'a baya ne ba ta haka bai jawo ni a haka sai turo ni hakan ga faja alani an yamini sai mari ni wajen damansa na wa an anas radiyallahu anhu qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallama ya salla fa kuntu ana wa yatiman halfahu anas bin malik ce manzo Allah sallama ya salla sai muka bi shi baya da ni da wani marayi inda wani marayi bayan manzon Allah sallama وأم سليم هلفنا أم سليم ما هي فيها تاكينا تنا بايا مؤتكما wato duk can gidan su Anas ne lokacin da manzo Allah aka gaice shi walima kakar Anas ta gaice ta ta hada wata yar akuya abin da ta dawo wata akuya saboda manzo Allah na sun naman akuya sai ta gaice manzo Allah zo gidan ya musu addu'a ya musu sallah cikin gidan su samu albarka manzo Allah sallama sai manzo Allah je gidan sai ya musu sallah sai ta zo ba gama sai ta ce wannan nafilan ba gama wucin wannan walimar sai daga nan ne suka yi sallah din su biyu da shi da wani maraye a bayan manzo Allah sallama ita ko wato ummu sulaimin tana bayan sai ainihin uwar Anas bin Malik a wata ruwaya aka ce a ba ummu sulaimin ce ba kakar shi Anas ne wanda ta gayyaci manzo Allah sallama gidan na to wannan shine na yake cewa mutafaku alai wa lafzul buhari wa an abi bakr radiyallahu anhu an an karbo daga abi bakr Allah shi ce annahu antaha ila annabi sallama wa huwa rakim an ka wannan hadisi daga abubakar siddiqi yace ya zo ya aiki manzon sallama ya ya sunkuya ya yi ruku'i wajen sallah yace faraka'a qabla an yusalla ila safu sai yayi ruku'i din ya samu wato ainihin wannan raka'a gabanin ya shiga cikin sahu wato yazo nan bayan sahu sai ya ruku'i kamar da kaga iska mutum yanzu ya zo masallaci ya zo ya yi ruku'i ya ga ruku'i sai ya ruku'i tun bai kai cikin sahu ba hmm manzo Allah fa kadiba busirul gaibi fa manzo Allah san yana sallah ga amma shi sahu na fa abuka sidiku ya yi abu amma manzo Allah sallama ya san abin abuka sidiku ya yi na'am me yake ce ba yace fa qala nabi sallama fa qala lahu nabi sallama sai manzo Allah ce masa zadaka Allah hirfan manzo Allah ce masa Allah kara maka kwadayi samun lada eh Allah kara maka insan amma wala ta'ud kaka kaci haka nan ka gani wala ta'ud kaka kaci haka nan kaga ya wada masa kada saki haka nan amma dai Allah kara maka kwadayi samun lada ka san mutum duk kwadayi na samun mutum ya samu jami'i ko to kaga da kaga eh da siya irin ta manzo Allah ba a kai tsaye ce mishi ba a'a a'a ba haka nan ba sai ce mishi Allah kara maka dan samun lada wato ya nuna ya mishi ya ya mishi ya dan kara mishi kaimi fa ya nuna kenan shi abu kasu dukkan mai kwadai ne wajen samun abin ga kaga an dan kwadai ta ka sai kuma aka dan zaka ma gyara dan adam na son a girmama shi in za a mishi rawahu buhari wa zada abu dawud da abu dawud ya kara ciki faraka addinin safu wato ya kuɗi ne dunin safu ba tare ya shiga cikin safu ba sun mamashaya ila safu daga baya bayar ku an dago da ku sai shi abuka su duka tattaka tattaka sai shiga safu sai manzo Allah ta mishi kada sake haka na wa an wabisatu bin ma'ab bin ma'abad radiyallahu anhu wato an ka tsirga wabisatu bin ma'abad anna rasul sallallahu alaihi wasallam sun mara arajulun ya ga wani mutum manzo Allah ga wani mutum ya salla halfa safu wahdahu ya ga wani mutum shi kadai yana sallah bayan sahu ga wurin da ya kamata ya shiga bai shiga ba sai ya sallah bayan sahu shi kadai manzo Allah sallama ya ce fa amarahu an yi idi salata ya ce a sake sallar ta wato babu sallah ce duk mutum ya zo ya yi sallah bayan sahu ga hilin da ya kamata shiga cikin sahu bai shiga ba to babu sallah ce babu sallata babu sallata akwai hinda ya kamata shiga bai shiga ba to babu sallata rawawa abu dawud wa tirmizi wa sahawu ibn hibana ibn hibana ya inganta shi sosai walahu an dalku bin ali radiyallahu anhu la sallata liman faradan halfa safu ga wani hadisi na uku cewa manzo Allah ce babu sallah ga wanda ya sallah shi kadai bayan safu ga wurin da ya kamata shiga bai shiga babu sallah ce kaga wani hadisi kenan kaga ya karfi wancan kenan wa zara tabarani fil hadisi bi wabisati tabarani ya kara cikin wancan hadisi na wabisati na biyu da muka magana Allah da halta ma'ahum can cikin wannan hadisi na wato wannan da na na wabisati yake cewa a lafazin manzo Allah ce ko dai Allah da halta ma'ahum ko dai ya shiga cikin sahun au astarautu arjulan ko kuwa ja wani mutum su tsaya su yi amma kada su lafi kadai wato ko da ja wani iya ya dan ja wani sai ya zo ya tsaya kusa gare shi ko kuma ya shiga cikin sahu ka fahimta amma kada tsaya shi kadai na'am to shine abin da suke magana wa an abi wa an abi radiyallahu anhu qala qala nabi sallama cewa manzon sallama ya ce idza sami'tum iqamatun fa amshu ila salata wa alaykum sakina idan kuka ji an tada iqama ta sallah to ku taho ga sallah kuna masu natsuwa har ku zo a gigice har ku zo tas'auna har ku zo kuna ta sauri a ku zo a hankali ku zo a hankali ku zo a hankali wal waqarin da kawai shi inji manzon Allah wal waqarin wala tusru'u ka ku gaugawa fa ma azrabtum fasallu abin duka iske ka sallace shi ko raka wala ka iske babu komai ka samu jami'i wa ma fatakum abin da kuce maka sa abin da kuce maka fa atimmu sai ku cika shi mutafaku alai an ga mukansa hadisin Buhari da Muslim kenan ولفظ البخاري أما هو لفظ البخاري ني وأن أبي وأن أبي بن كعب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سلم يتي صلاة الرجل مع الرجل أذكى من صلاة وحده sallar mutum da shi da wani mutum ta fi sallar mutum guda shi kadai mutum biyu su zo su haɗa su jam'i sun fi wannan ya sallar shi kadai ka fahimta sallatun rajulu ma'ar rajulu askan salati wahdahu kaga nan har yanzu manzo Allah na gwada maka cewa sallar mutum guda ba wai babu ta ba akwai ta kamar kai wannan mutumin da ya faɗa maka hadisin cewa ya karanta maka wani littafin cikin yace wai sallar mutum guda babu shi ba haka bane da maganar haka take ba ba wani hadisi da yace sallar mutum guda babu ta sai dai ya tauyi wallada ne ka gane ma'ar rajul azkam min salatihi wahdahu wato sallar mutum guda sallar mutum da wani mutum ta fi sallar mutum guda da shi kadai wa sallatuhu ma'ar rajulaini sallar mutum tare da kuma mutum biyu shi mutum ya yi sallah tare da mutum biyu azkan min salati ma'a rajulin ta fi ya sallah tare da mutum guda ka yi sallah tare da mutum biyu ya fi ka sallah tare da mutum guda yanzu nan in sallah tare da kuku biyu ya fi in sallah tare da mutum guda cikin ku ka fahimta suna wannan shi ne ka fahimta ko wa ma kana aka sarrafa wa ahabbu ilallahi azza wa jalla abinda kuma yafi yawa mutum aka samu mafi yawa to shine abin Allah ya ka fahimta a samu yawa da tsuwa misali idan mutum goma suka yi sun fi ta fi misali waɗanda suka yi misali mutum tara ka fahimta ko to shine makamanta hakan amma dai kuma duk sallar an samu jan'i kuma an samu falar jan'i an samu shine darajatan ka fahimta na ko rawahu abu dawuda wa nisa'i wa sahawu ibn hibana bari in gama sai mu gani ko an samu tal na alhamdulillah ah mal ita ita wannan hadisi cewa an ummu waraqatu radiyallahu anha ga ummu waraqatu wannan da ta yi limanci gidanta wanda manzo Allah ba ta da mata limanci wa an ummu waraqatu radiyallahu anha anna nabi sallama amaraha an ta ummu ahli daraha manzo Allah ya mata ummunni ta yi limancin mutanen gidanta Abu Dawuda wa Sahawu ibn Huzaimata Abu Dawud ya rawaito shi da ibn Huzaimata ya inganta shi wa an Anas radiyallahu anhu an karbo daga Anas Allah ya shi ce anna nabi sallama ta manzo sallama astahalafa ibn ummul maktumin manzo Allah sallama ya halifantar da ibn ummul maktum makahun nan na cikin garin Madina ya ummun nasu ya dinga limanci ga mutanen unguwar su wa huwa ma alhali shi yana makahu wato nan ne aka samu asalin makahu ya halatta limanci mutane wa na wuli ibn hibbana kwatancin su ibn hibbana ya hadu ya rubuce shi an Aisha garwaya Aisha Allah da tace lalle manzo Allah ya halifantar da ibn ummul maktum ya dinga limanci ga mutanen unguwar su na'am wa an ibn umar radiyallahu anhu قال قال رسول صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا اله الا الله wanda ya rasu ya faɗi la ila yana faɗi la ila illallah a lokacin kafin ya rasu to a yi musu sallah wa sallu halfa man qala la ila illallah wanda kuma ya faɗi la ila illallah yana faɗi la ila to sallu halfa ka bi bayan sa kai sallah sai in ya kasance ya ce kai ba musulmi kake ba bai yarda da musulmin ka ba to wannan kaga wani daban ne kenan kaga bai halatta kai yanzu ka bi sallah a bayan mutumin da ya ce maka bai yarda da musuluncin ka ba tunda shi bai bin ka sallah haka nan misali ka gani wato lafazin ya ce maka kafiri kaga kai ka san ba kafirin kake ba saboda ka san abin da an musulunci manzo Allah ce musulunci an musulunci kuma kana musu kuma ka tabbatar musulmi kake saboda su ne abin da manzo Allah ce don wani da bakin sa ya ce ma kafiri ai wannan maganar banza ce bakin sa na kawai tunda ba Allah aiko shi ba ba manzo Allah aiko shi ba ba wahayi aiko ba kawai ra'ayin ka shine da dama shi da ya ce maka kafiri ko ba ka bane eh ko ni ilimin da aikin banza na inda kana sallah ya kallace ka mutum kafiri to aikin banza na magana ban magana magana banza ce magana banza ce ba magana ce wallahi ko magana kware ba ko magana banza ba ta kai ba ko magana banza ba ta kai ba shatan bakin shi dai ne kawai yarwa da rukudani bi isnadin da ibi na ai kai ma kaga dama ma ka ce mishi ba musulmi ba in amma saboda baka da baka sun yawan lafazi saboda ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a kai hakuri da suwa hatta haka an takafir kullu man nafsa islam mutum ya jingina da musulunci mai sunna ta gaskiya yana jin tsoron kafirta wanda yake da musulunci wannan shine aqida ta ahlus sunna wal jamaa wato sunnanin jama'an nan guda takwas da suke tabbatar da sunnar manzo Allah sallama bayan wucewar wato ainihin qurun salata din nan to wa'annan jama'a guda takwas to domin an ce al farqun bil jama'a ko kamar ka tarku dinihi mutumin da ya rabu da jama'a yace ya rabu da jama'a ba ruwa ne da jama'a ya koma daban bai musulunci bai addinin su ba to wannan shi kamar ya ba addinin sa ne to kaga kana damar wannan da wannan ka jingana shi amma baka baka san irin waɗannan lafazan suna cewa ga bakin ka shi yasa na'am Allah ya shirya da mu ba wa an ali bin abi talib radiyallahu anhu qala ce qala rasul sallallahu alaihi wasallam ta manzo yace ata ahadukum salatan wal imati yace idza ata ahadukum salatan idan ɗan ku yazo masallaci ko gurin sallah wal imamu ala halin liman yana bisa ga wani hali fal sana'a ka aikata kama ya suna imam kamar da limai yake cikin aikatawa yana cikin ruku'i kai ruku'i yana cikin sujura kai sujura yana zaune kai zane